أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نعم
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرعه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا نعم ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi 21 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da 26 da watan biyar watan mayu miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na mare idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ajiya mun kwana a ayata waton talatin da tara a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul shu'ara fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qila lin nasi hal antum mujtami'un amma kafin mu tashi aya ta arba'in akwai saƙonni daga 'yan uwa daban-daban suna baran addu'a ta alkhairai muna tawassali da sunayen Allah mafi kyawu waɗanda idan aka roƙe sa yana karɓa yala duk musulmin da yake buƙatar addu'a ta halussa mu Allah ka san sa kuma ka san buƙatuwarsa ya Allah ka haɗa buƙatuwanmu da nasu gaba ɗaya ka biya mana buƙatocinmu na alkhairi wanda yake cikin tsanani kuma Allah ka sauwaƙe masa zuwa ga sauƙi na rayuwa domin ya Allah kai ne mai sauwaƙe wa abin da yake tsanani ya koma sauƙi wanda bai da abin da zai ciyar da iyalansa kuma Allah subhanahu wataala ka basa marasa lafiya Allah subhanahu wataala ka ƙara musu lafiya wato mu da ke da lafiya kuma Allah ka ba mu ikon yin sarrafa lahiyar tamu a wajen bautar ka bauta na gaskiya mata da suke a cikin gidaje suna cikin hali na larurar juna biyu Allah subhanahu wa ta'ala ka sarki su lafiya ka raya abin da ka ba su akan sunnar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalibai tun daga ta mataki na farin tun daga masu jarabawa ta BBC zuwa bak har wani suke jami'a Allah subhanahu wa ta'ala ka yi mana jagoranci ka sa su dace ka ba su sa'a jami'an tsaron mu da wannan ƙasa Allah ka kare ta gaba ɗaya da duk sharrin mai sharri ka kare mana wannan ƙasa ta mu mai albarka da sharrin mahasada da sharrin makiya da sharrin ƴan uba Allah subhanahu wata'ala ka sabuka mana da albarkatuka masu tarin yawa akan wannan ƙasa ta mu da ma wannan gari na tawo mai albarka da ka yau za mu tashi a aya waton ta arba'in amma za mu faru tun daga aya ta talatin da takwas sai Allah ce fa jumi'a saharatu limiqati yawmin فجمع السعرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا نعم قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين
Allah ya ce fajumi'a saharatu limiqati yawmin ma'lum sai aka tara waton 'yan sihiri ai bokaye limiqati da horin da aka yi a jajjeniya za a hadu cewa annabi Musa ya zo kuma dukkanin wani ɗan tibbu wani boka wani ɗan sihiri da ke ƙasar misira a cikin su region kowace region duk wani malami wanda yake ganin ya kai wajen iya ƙwarewa ya ƙware a wajen sihiri to sai da aka tattaro su aka kawo sa fadar fir'auna ina fatar muna fahimta Allah ce fajumi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum sai aka tattara yan sihiri gaba daya a cikin ƙasar misira duk wani dan sihiri da ya shahara wanda aikinsa kamar yankan yuka ne to tattara su aka yi limiqati yawmin ma'lum miqatin inda za a haduwa inda aka yarda bekin shine bakin kohar masarautar fir'auna yawmin ma'lum kuma shine inin da aka sayya ranar weekend kis ranar da ba su aiki kowa na cikin hutu to Allah ce an tattara su gaba daya malaman tafsiri suka ce wa'annan waton yan sihirin da aka tattara to sun kai suna da yawa wasu ka ce kusan mutum waton 12 alaf mutum dubu goma sha biyu ne sai da aka tattara 'yan sihiri bokaye dubu goma sha biyu saboda mutum biyu gaba daya jama'a muna fahimta imam ibn kathir ya rawaito wannan a cikin littafinsa wasu ka ce a'a mutum dubu goma sha biyar ne 'yan sihiri manyan manyan bokaye duk cikin region duk kowace region sai an zakulo an fiddo wanda ya shahara wajen sihiri har dubu goma sha biyar wasu ka ce a'a dubu goma sha bakwai ne wasu ka ce a'a dubu goma sha tara ne wasu ka ce a'a dubu talatin da bakwai ne wasu ka ce a'a dubu tamanin ne gaba daya dubu tamanin yan bokaye dubu tamanin duk an taru a fada- a fadar fir'auna wa za su yi mukabala da shi mutum biyu ne gaba daya annabi musa da annabi haruna jama'a muna fahimta to da wa'annan gaba daya allahu a'lam yawan allah ɗaya san yawan yan sihirin abin da ke da muhimmanci shine mun dan sai an- mun san an haɗu a wannan fadar to yanzu gashi an haɗu a wannan fadar to ba duka za su yi magana ba sai aka fidda ƙwararri aka fidda ƙwararri daga cikin watan wa'annan 'yan sihiri kusan eh, kusan mutum guda hudu jama'a muna fahimta sai aka sanya jagorori nan masu 'yan sihirin sai suka sanya jagora guda hudu da za su tattauna da annabi musa ta bangaren tunda dai fir'auna ya ce sihiri ne to su wannan sun fi kowa kwarewa wajen sihiri wa'annan mutanen su ne akwai sayur akwai gazur akwai hathat akwai yasfa wa'annan su ne manya-manyan bokayen da aka tara wa annabi musa guda hudu ga saura dubaye suna baya gare su jama'a muna fahimta to sai aka ce wa qilalin nasi aka ce wa mutane hal antum mujtami'un aka kwadaitar da mutane akan su taru cewa ga wani ya zo da wani addini wanda ba shi bane to la'allana nattabi'u sahrata la'allana nattabi'u sahrata in kanu humul ghalibuna mu je mu yi suciya mu taimaki mu wata mu ka goyon bayan mu dawa mu yi da fadirkin addinin kakanni da uwaye shine mu kare wannan sihirin in kanu humul ghalibuna muna sa tsammanin masu za su yi galaba akan annabi Musa jama'a muna fahimta abinda mutane suke gai a cikin garin Misra shine mu tafi mu kai waton ay mu kai goyen bayan mu da wa'annan in sihiri kasan duk lokacin da mutum yake cikin wani abu na kwambala idan ana ana ana ana ana abin da gishi ana kura ana ana ƙara masa ƙarhi to zai ƙara kuzari ne idan ya ga al'umma magoya bayansa to zai zai ƙara ƙarfi muna fahimta yanzu misali in ana kwallo wanda take a ransa wanga na farti kaza wanga na farti kaza ya aka zo istad ana balo sai ga yan kwallon suna jin shauki da nishadi da kuma karfi lokacin da magoya ba suke musu kuwa suna karawa ba haka bane to haka ne ko a musabika ya aka zo ana karatun alqur'ani ga ta alqur'ani lokacin da ma yaro ya taso zai karatun qur'ani sai ga malamin sa zaune shi ma yana kara mai kura shi da abin nan sai ya ji kawai malam ma yana zaune jama'a muna fahimta to suka ce to bari mu tahi mu tallafa ma mu taimaka ma 'yan sihiri bokaye tabbas masu za su yi galaba mun je mu kare addinin kakanni da uwaye muna fahimta to gashi nan an zo ga ga lokaci ya kuma an hadu sai Allah ya ce falamma ja as-saharatu yayin da bokayen suka zo wato 'yan sihiri mu gane akwai sihiri sihiri gaskiya ne jama'a muna fahimta sihiri gaskiya ne annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke cewa al'ainu haqqun watan kambun baka gaskiya ne kuma shi sihiri ma aiwa manzon Allah shi dan wata rana ga hadisi a bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bi da lahiya aka turo mala'ika guda biyu akan su yi masa ruqya suke tambayar me ya same sa aka ce ai mashhur ne sihiri aka yi masa wa ya masa sihiri mala'ika guda yake ba guda amsa an yi wa manzon Allah ya kwanta kuma ya warke daga akwai sihiri a rayuwa shi yasa annabi ya karanta da muka yawaita yin azkar ka tinga ambaton Allah sahi da marici to da ikon Allah ba abin da zai same ka jama'a muna fahimta suka ce sai Allah ya ce falamma ja as-saharatu yayin da bokayen yan sihiri suka zo an cika fa a falekin fir'auna tab qalu li fir'auna sai suka ce wa katan kafiri sarkin su wanda ke da digiri da digirgir a cikin kafirci cewa da fir'auna wai a inna lana la ajra shin fir'auna muna da wani albashi akwai wani abu da za a bamu wani albashi da za a sanya muna ko kuma wata jinga wata jinga ce za mu yi da za a biya mu in kunna nahnu al-ghalibina in har mun kasance mu ne muka yi galaba akan annabi Musa jama'a muna fahimta ɗan sihirin da suka taru ga Musa ga Fir'auna kuma ga su an haɗu kuma ga al'ummar gari kowa da kowa ya taru sai suka ce wa Fir'auna a inna lana la ajra wai shin Fir'auna muna da wani albashi akwai wani fekil ko salar da za a bamu in kunna nahnu al-ghalibina in har muka yi galaba akan annabi Musa jama'a muna fahimta sai fir'auna ya ce musu qala na'am tabbas قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين sai fir'auna ya ce qala na'am tabbas eh kuna da wannan albashi akwai wata jinga da za a baku har in kuka yi galaba wa annabi Musa bai ba ma fayikil ba da za a baku ko salar a'a sai fir'auna ya ce musu wa innakum idhal laminal muqarrabin daga lokacin da kuka ci galaba wa annabi Musa daga lokacin kuma kun zamanto ministrori na za a ba kowane rankin minista daga cikin ku jama'a muna fahimta daga lokacin da kuka ci galaba wa annabi akan annabi Musa to daga lokacin dukkanin wani boka daga cikin ku ya zamanto dan fada dan falikin kowanne za a yi mai minister wato shi ma mai zaman kanshi yana cikin fadar shugaban kasa jama'a muna fahimta wannan sakamakon abin da za a yi maka kenan ai duk ko a rayuwar ta siyasa yanzu idan ka tallafa ma farti ya tafi to in an samu mulki bai wuce a yi maka minister abin da ake yi maka kenan na koli to shine firar da ce ni ma zan sanya ku cikin wazara zan sanya ku cikin watan umara wani ai mai gwamna wani ai mai minister wani gahina ai mai prefe haka fir'auna ya ce wa mutanensa yan sihiri annabi musa na kallon su ana ta tattaba ana ta shawara yanzu dai sun san da cewa in suka yi galaba to za su samu wani mukami a fadar fir'auna sai allah ya ce
قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون الله أكبر سي الله يتي قال لهم موسى سي النبي موسى يتي وسوء سهرين watan alƙuma antum mulkun ku jefa abin da kuka zo da shi na sihiri yana son ya nuna ya bayyanar da kasawarsu da kuma rishin ƙwarewarsu ma a cikin sihirin kuma zai tabbata musu cewa shi abin da yake tafe da shi fa ba sihiri ba ne jama'a muna fahimta annabin Allah ne fir'auna ya masa ya cewa sihiri ne sai ya tara malaman sau da ke ganin sun ƙware wajen sihiri to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ba mu labari sai annabi Musa ya ce musu to ku jefa alquma antum mulqun wato ku jefa duk abin da kuka zo da shi na je na wanda za ku iya jeruwa Allah ce fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu alghalibun Allah ya ce fa alqaw sai suka jefa hibalahum wato ɗan yagonsu da suka zo da su ɗan tsamaran su abubuwan suka zo da su na sihiri sai suka zo da shi suka jefa shi suna jefawa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce sai kuma gashi nan kakin su ja suka ce bi izzati fir'auna muna rantsuwa da buwayar fir'auna a matsayin su shi Allah ne mai zaman kansa na wajen su suka ce muna rantsuwa da fir'auna da buwayar fir'auna inna lanahnu al-ghalibun tabbas mu za mu yi galaba jama'a muna fahimta sai suka yi rantsuwa suka ce sun rantse da izzar da buwaye fir'auna da mulkin fir'auna tabbas su ne za su yi galaba akan annabi Musa ba Musa bane zai galaba akan su kuma ba san Allah subhanahu wata'ala ya rige ya tsara abubuwan sai da ya kamata sauwakana to ga annabi Musa yana kallo a suna jefawa wato wannan abin فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سيغا أبين دا سكي جيهاوا نيغون دا سكا زودا سو sun koma maciji ne suna yawo suna tafiya jama muna fahimta boka zai je ya giya sai ta koma maciji to fa auja fi nafsihi khifatan musa sai adabi musa ya ji tsoro da ganin wannan sai musa ya razana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa la takhaf innaka antal a'la ka ji tsoro kar ka razana tabbas kai ne zaka ci galaba a kansu wannan duka abin banza ne suke yi idan Allah subhanahu wataala ya ga dama gaba daya abin da zai wakana kowa ba zai wa dadi ba anan jama'a muna fahimta sai Allah ce wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u a sautu taha kenan Allah ce jiwa abin da ke hannunka to tabbas idan ka jiwa waton zaka ci galaba zai canye duk abin da suka jefa na sihirinsu to suna jefawa sai Allah ya ce a cikin suratul araf saharu a'yunin nas sai suka suka sihirce idanun mutane kana ganin ya giyace kasa su su sai ya giyace amma kai idan kana kallo kana ganin maciji yake yawo da ba muna fahimta shi a nashi fahimta in yana kallo ya giya yake gani amma duk wanda yake taron wannan wuri abinda idan shi ke bashi ba shi bane wanda shi kai yake gani muna fahimta da kyawu wannan sihiri kenan sai a surkulle kenan wadda an kau da ido kenan suka suka tsoratar da mutane akan duk abin da suka jewa shine Allah subhanahu wataala yace mu annabi Musa kada ya ji tsoro to lokacin za su jewa sai suka ce bi izzati fir'auna muna rantsuwa da buwaya da ƙarfin fir'auna suka ce inna lanahnul ghalibuna tabbas mu ne za mu yi galaba za mu ci nasara akan annabi Musa sai Allah ya ce فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون Allah ya ce fa'alƙa Musa asahu fa'iza hiya talƙafu ma ya akifun sai ga annabi Musa bayan su bokayen sun jewa nasu ya garo zabinsu sai Allah ya ce wa annabi Musa to ka buga sandarka yana buga sandarsa fa'iza hiya hayyatun tas'a sai ga ta macijiya ƙatayya tana yawo jama muna fahimta tana tafiya tana gudu to shine sai Allah ya ce wa annabi Musa har yau dai buga sandar ta فألقى أصاه سي موسى يبغى سندرسا فإذا هي تلقف سي غاتا تنا لاقمي تنا تنيا دك abin da suka jefa na sihiri to suna ganin wannan kasan aka ce idan idan mai huri ya zo mai tabarma sai mi sai na da idan ana dara hidda uwa ake yi da lokacin da 'yan sihirin suka ga abin da wata matijiyar annabi musa take yi sai suka ba da ci suka ce tabbas wannan ba sihiri ba ne jama'a muna faita suna ganin sandar annabi musa ta zama macijiya ta kare da duk abin da suka aikata na sihiri ƙwararru ne wa ba mutum guda ba kusan dubu tamanin ne aka tattara na malaman tsibbu'in sihiri sai ga musa shi kadai sandarsa ta laƙume duk abin da suka jewa fir'auna na kallo to da suka ga wannan sai suka gane cewa tabbas wannan ba sihiri bane sai suka ce فألقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين rabbi musa رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين Allah ya ce fa ulqiya saharatu sajidi da suna ganin abin da ya wakana wa idanunsu sai suka fadu gaba ɗayansu sai Allah ya kira as-saharatu gaba ɗaya ma'arifa ne an sa su dukkanin su gaba ɗaya bokayen sai suka fadu sajidi da suna wa Allah subhanahu wata'ala sujada jama'a muna fahimta suna ganin abin da ya faru na mu'jiza ta Allah subhanahu wata'ala da ya bai wa annabi Musa ba za su iya mallakar zuciyarsu ba tabbas su yi saranda ko babba da babba ne suka tabbatar cewa tabbas wannan ba sihiri bane wannan mu'jiza ce daga Allah subhanahu wataala sai Allah ce fa ulqiya saharatu sajidina sai ga bokayen da aka tara aka tattaro daga ƙauyuka daban-daban sai dukkanin su suka fadu sajidina lillahi suna wasu kaskantar da kaso Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta qalu sai suka ce amanna bi rabbil alamina mun yi imani da ubangijin talikai ko sai suke gaya wannan fir'auna suke gaya wa wannan suna yin sujada sai suka ce amanna bi rabbil alamina mu mun yi imani da ubangijin sai suka kashi asiga ta madi amanna fi ilmadi ne amma kuma su a yanzu ne suka yi imani jama'a muna fahimta suka ce amanna mun riga tun daga lokacin da abin ya faru mun riga mun miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala mun imani da ubangijin talikai ubangijin talikai sai suka ce rabbu musa wa harun ubangijin annabi musa da annabi haruna wannan ubangijin mu gaba ɗaya yanzu bayunsa ne ba bayun fir'auna ba jama'a muna fahimta gaban fir'auna suke gayi wannan kuma an tara su ne wa dalili kawai shine su walwala da'awar annabi musa ka san cewa idan allah na tare da kai duk yadda aka shirya makirci wallahi ba iya karewa da kai ka dai nemi taimakon Allah a cikin lamarin ka gaba na rayuwa duk mai wani makirci ya je ta kulla makircinsa amma wallahi in Allah yana tare da kai malam kwantar da hankalinka ba abin da za a iya maka a rayuwa idan ka ga mutum yana tsoron a wani abu da zai same sa na wasu mutane to wallahi imani sa bai kai imani ba amma mutum mai cikakken imani ba abin da ke razana sa a rayuwa ka dibi sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da za a tayi yaki munafikai suka zo suka ce musu a Madina innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum al'umma ta taru kafirai sun yi ku yawa sun lillinka ku da haka shawarar da muke baku wallahi ku zauna ka ta yaƙi sai Allah ce wa zadahum imanan wannan abin sai ya ƙara musu yaƙini da imani a cikin zuciyarsu wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma madalla ai ba damuwa da duk mutunan da ya zamanto a rayuwa Allah ya jibinci lamarinka wallahi idan aka ce Allah ke CV kin lamarinka to kakka ji tsoron kowa a rayuwa matsalar dai a rayuwa ya zamanto tsakaninka da Allah aliskin ba ta da ƙarfi amma ka karfafa alistinka da Allah wallahi zaka sha mamaki a rayuwa kai idan ka karfafa alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ke cewa akwai lokacin da bawan Allah talaka wanda ke da kyakkyawan alaƙa da Allah in yi rantsuwa ya ce wallahi sai ayi ruwa wallahi sai an yi su akwai bayun Allah da saboda alaƙar su da Allah alaƙa ce mai kyau sun kulla alaƙa da Allah subhanahu wataala abinda ake cewa alaƙa kuma duk duniya ba su jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala idan ya rantsa ya ce billahi ladhi yau sai ayi ruwa wallahi sai ayi ruwa ba komi bane yasa wannan saboda karfin imanin su to ka jibi duka irin yadda fir'auna ta'asar da yayi a garin misira wa'annan bokayen bai hana musu miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ba to Allah ya ce sai ga su sun faɗo gaba ɗaya suka yi sujada qalu suka ce rabb amanna bi bi rabbil alamin mu kam mun yi imani da ubangijin talikai rabbi Musa wa Haruna ubangijin annabi Musa kuma ubangijin annabi Haruna wannan shine ubangijin mu dan haka mun gane Fir'auna kai sarki ne mulki ne Allah ya baka dan haka albarkacin annabi Musa ma kake ce a rayuwa baka sani ba yanzu kaga shi musan ya daina da'awa ya daina wa'azi yanzu su da musulunta su shiga mu fir'auna wa'azi to da ganin wannan an tara al'umma kuma cikin al'umma gaba daya sai fir'auna ya ce amantum lahu qabla an azana lakum yanzu ashe ku za ku yi imani wa annabi Musa ku bi tafarkin annabi Musa qabla an azana lakum tun ban ba ku ordu ba ban ba ku umarni ba haka kawai sagaga ba ban san ordu ku je ku aikata imani ku yi imani da wani ubangiji wanda ba ni ba wa fir'auna yake gaya wa jama'arsa sai ce inna hadha la makrun makartumuhu fil madina dama wannan abin kun tsara shi tun can da da ku da Musa kun je kun tsara wannan asazzace ba don kuwa don ku fidda mu daga cikin gwamnatin nan abin da yake gawa al'ummarsa a nan kuma sai ce innahu la kabirukum alladhi allamakum as-sihr yace ai ba abin mamaki bane dan koyi imani da shi abin ba zai tada mu da hankali ba ai muna da labarin cewa shine malamin ku a wajen sihiri shi ya koya muku sihiri yanzu kuma kun ga yana kariyan damirin gwamnatinsa saboda in ba haka nan ba duka al'umma da kenan za ta musulunta to yanzu abin da yake so ya nuna mutane shine cewa wa'annan wa ɗan sihirin daman ɗaliban annabi Musa ne shine ya koya musu tibbin da bokanci dakar ko dan sun ko sun imani daman meke da sura duka ruwa ɗaya ne daman tun can da ana tare kaga irin kangarewa ta dan annabi Adam irin yadda fir'auna ya daga ya dagawa a rayuwa ya sanar cewa annabi Musa ba dan sihiri bane bai iya bokanci ba kuma ba boka bane amma kuma gashi tun a gidansa ya taso ya kuma gashi yana cewa ai innahu lakabirukum alladhi allamakum sihir cewa tabbas shine watan wanda yami ya koya muku sihiri sai fir'auna ya ce musu fala sofa ta'alamuna wallahi da sannu za ku gane cewa muke da mulki a ƙasan nan kasan kullum mai mulki takamarsa barazanarsa yana sama wannan kujerar to da kai wani abu sai ana zazzare maka idanu in ba kai hankali muna iya maka kaza ya manta shi kuma akwai wanda yake masa kaza in ya kare da shi an kare da shi kenan eh abinda masu mulki suke manta da shi idan kai wa bawon Allah kai halittan Allah ne shi halittan Allah ne sai ka daure sa bisa zalunci to wallahi kai kuka da haduwa ka gaban Allah subhanahu wataala tabbaruwan Allah da girman kujera ka wallahi dan duk kujera ka da aka hada wata kai duniyar nan girma ba to shi kuma kujerar ubangiji duka duniyar nan sai ta shige cikin kujerar ubangiji kuma mulkin shi ara maka to shi ne ce fala saufa ta'lamuna ku ba Musa ake zancen ba yanzu ya dawo kuma yana fada wato daga cikin yan siyasa sa yanzu don haka kuma fala saufa ta'lamuna wallahi sai kun gane za ku dandana kuda ku ya ci abinda za mu yi muku azaba ce sai ce la uqatti anna aydiyakum wallahi sai da ya rantsuwa ya ce la uqatti anna sai mun yayyanke aydiyakum wato hannayenku wa arjulakum da kuma ciranuwanku min khilafin ta sabani sai mu yanke ka dibi wata irin azaba duk duniya sai fir'auna da ya kai kahiri wata irin azaba hannun dama kaho hauni za a yanke wa mutum ya ce la'ukatti an na aidiyakum wallahi sai mun yanke hannayenku na dama ko hannayenku na hauni mu gama da ciyar dama ko kuma hannun hagu ciyar dama haka za mu muku wannan azabar la'ukatti an na aidiyakum wa arjulakum min khilafin sai ce kuma bayan mun yi muku wannan aka yanke mutum hannun dama aka katse mai kawar hauni sai ce kuma ba nan ba azabar za ta tsaya sai ce wala usalli bannakum ajma'ina wallahi duk sai na tsire ku sai na muku yadda ake wa tsire sai ake ma tsire ko to haka zai ma kowanne zai tsire su jama'a muna fahimta da ya ga musu wannan sai suka ce faqdi ma anta qadin inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya fir'auna ka je duk irin azabar da kake iya kai ka dai duk abin da kake iya yi fir'auna yo mu mun sallama mun riga mun imani da Allah duk abin da kake ji kana iya nau'in azaba wallahi ka je ka yi inna ma taqdi hadhihi alhayati dunya amma kada ka manta fir'auna bakin iya mulki kai wallahi bakin duniya ne idan an je lafira wallahi ko ta uban ka ce ba za ka yi magana ba faqdi ma anta qadin duk abin da kake so ka aikata duk hukuncin da kaga ya kamata kai kai wai ba zai kima baza idan kana son samu reza ka sa a yayyanke tsoka bayan tsoka har mu mutu gaba daya nan ne dai duniya to shine a suratul shu'ara sai Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa su suka ce qalu la dhaira ba laihi eh ba laifi kai duk abin da kake so ai la darar ba ba matsala ba dai yanke mu ne za kai ba inda tunda tsakanin mu da Allah akwai alaka mai karfi matiniya to ba mu damuwa da duk abin da za kai mana a rayuwa shi yasa wallahi bayan Allah mu gyara alaka mu da Allah subhanahu wataala mu gyara alaka abin da ake cewa alaka da Allah mu gyara ta mu zama cikin bayun da Allah yake so a rayuwa idan mun to tsakaninka da Allah kana shiri miye ma'ana shiri da Allah duk abinda Allah ya ce ka aikata gwargwadon halinka kana aikatawa abinda Allah ya haramta maka kana kokarin nisanta wannan abin kuma ka nuhara kusanci ka yi kokarin neman kusanci wa Allah da ayyuka na gari dan mutanen ayi mutanen annabi Musa jama'ar Fir'aun da suka wa Fir'aun tawaye tun daga nan sun nuna mana asalin tawassul kusanci wa Allah da aiki na gari suka ce inna natmau an yaghfir lana khataayana mu muna tsammani muna kauna muna so daga ubangiji muna san rai muna san ran cewa ubangiji zai gafarta mana zurumban mu inna ila inna ila rabbina lamunqalibun tabbas mu wajen ubangijin mu zamu koma duk azabu da zake muna a nan duniya fir'auna baki nan duniya ne amma lahira ta Allah subhanahu wataala din ba wanda yake sarfa mulki a gobe kiyama sai Allah subhanahu wataala sai suka ce inna natma'u ay yaghfir lana rabbuna khatayana mu muna kauna muna sa ran cewa ubangijin mu zai gafarta mana kurakuran mu zai karkare mana zunuban mu dalilin kuma da muke tsammanin Allah ya gafarta muna an kunna awwalul mu'minina kan cewa mun zamanto mu ne farkon wanda suka fara imani da'awar annabi Musa jama'a muna fahimta kaga suna tawassali da imani da suka yi wa Allah subhanahu wataala akan Allah ya gafarta musu kurakuran su shi yasa malamai suka ce babu laifi mutum ya nemi kusanci da Allah subhanahu wataala da aikin da yake na alkhairi idan kai aikin alkhairi ka roƙi Allah kai tawassali da wannan aikin akan Allah biya maka bukata gashi mutanen annabi Musa sun roƙi Allah subhanahu wataala suna tawassali suna neman kusanci wa Allah akan imani da suka yi wa da Allah akan Allah subhanahu wataala ya gafarta musu kurakuransu annabi Muhammad yake ba da labarin wasu mutane guda uku suna cikin tafiya an tafi sai rana ta bullo ga zafin rana ba iya tafiya sai suka ce ina laifin mu nemi wani kogo mu shiga mu dan futa wuri mai sanyi suna shiga kogon sai Allah subhanahu wataala bayan sun kwanta sai ya turo da dutse ya rihe wannan kofar suka tashi tsumu tsumu ga su cikin kogo babu hanyar hita akai akai babu da za a yi yanzu sai suka ce to sai ɗaya daga cikin cewa idan muna son mu fita daga cikin wannan halin da muke ciki na kange to shine sai kowa ya yi tawassali ya roƙi Allah da wani aiki da ya yi na ibada wanda ya san ya yi tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah ya yi tawassu da wannan aiki akan Allah ya biya mana wannan bukatan mu Allah ya fidda mu daga cikin wannan halin sai wanda daga cikin su ya tashi ya ce ya Allah ina da uwaye guda biyu baba da mamma na kasance ban cin abinci ni da iyalina matata da 'ya'yana ba za su ci abinci ba sai uwayena sun ci sun koshi na tabbatar sun koshi sadan na kawo matata da 'ya'yana su ci wannan abincin ya ce ya Allah wata ran baba da mama sun tura ni akan in je in kawo itace kafin na dawo dare ya su yi barci ko da na tatso madara da nake kawo musu sha sun yi barci ni kuma ina jin ba zan so in tara su ba sai da bar suka ci gaba barci su saboda ba zan so in katse musu barcin ba amma sai na dawo kusa gari su na zauna ina rike da wannan madarar yace ina jin kugin iyana suna kuka akan yuwa yuwa yace wannan abin bai shiga rayuwata ba uwaye na je yace can zuwa safe suka falka na basu wannan abincin suka sha ya ce ya Allah ina tawassali in nayi wannan aikin dan kai ya Allah ka fi mu sanin halin da muke ciki na kangi ya Allah ka sama mana hanyar fita yana daga hannu ya wannan addu'a sai dutsen ya jaye rana ta dan shigo suna ganin haske amma kuma babu hanyar fita jama'a me ke ki nunawa aikin da ya aikata yayi kyawu sai nabi ya tashi ya ce ya Allah akwai diyar karina akwai biyar ganina duk duniya tana cikin mace ce wadda ta haɗu kyakkyawa ce ina son ta amma da lalata a da bakin shi yana son ta amma da lalata ya ce wata ran sai ta zo da wata bukatu wata tana bukatar kuɗi saboda yiwuwa ta kama ta ba yadda za a yi an kasa mai tallafa mata a cikin gari mareniya ce ya ce sai na ce mata idan kina son na baki kuɗi dole sai mun aikata sabon Allah ta ce ita kuma ba za ta iya ba ta je da bukata ta kai bukatuwa ta rasa duk wanda zai taimaka mata a garin sai ta dawo ta ce ta yarda ya ce sai ya fi da kuɗi kusan miliyon ɗaya ya aka kilga miliyon ɗaya ya bata a kan yi zina da ita ya ce bayan ya liƙe ɗaki bayan ya liƙe ɗakin ya tube sai take ce mai ya bawan Allah kada ka sanya zobe wasu wani suka ce a kada ka fidda zobe a wurinsa sai da haƙƙinsa ko kuma kada ka sanya zobe wurin da bai kamata ka sanya sa ba jama'a muna fahimta magana ce ta yi masa sai ce sai jin tsoron ka Allah ya kama ni sai na ji ban shawar in yi zina da ita sai na yafe mata da kuɗin na ce ta je ta yi amfani da su kuma bai zina da ita ba ya ce ya Allah in na yi wannan dan kai kuma dan neman yardarka ya Allah ka san halin da muke ciki na bukatuwa ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan kangi da muke ciki sai dutsen ya ƙara jayewa amma kuma babu hanyar shiga sai dai bazara tana shigowa hanyar hita dai babu sai na ukun ya tashi ya ce ya Allah a shekarun baya akwai wani mutum da ya taɓa min aiki yana da kuɗi na ɗauki 'yan aiki 'yan dako suka yi min aiki baya an ƙare na biyu a kowa jingar da muka yi sai mutum ɗaya na bashi bai karɓa ba ya ce sai na ce na sai tumaki da wa'annan kuɗin nake kiyo bayan shekaru an sun zama garuga garge garge na dukiya sai ga wannan mutumin ya dawo ya ce wane ka ji tsoron Allah shekaru kaza da suka wuce na taɓa maka aiki baka biya ni kuɗi na ba da ka ina son kuɗi na ka bani su sai ce ka bawon Allah kaga duk wannan dukiyar yace eh yace da kuɗin ka na sai kora ka tahi yace karka min izgili yace ba zan ce izgili bane wallahi kuɗin ka ne ko kora ka tafi bukatar komi yace sai ya kora dukiyar sa ya tafi da ita yace ya Allah in nayi wannan dan kai ina tawassuli da wannan wannan aiki ya Allah ka fidda da cikin kangi da muke ciki annabi Muhammad yace sai dutsen ya jaye gaba da sai suka kama hanya suna tafiya wannan tawassali dan adam yana iya tawassali ya nemi biyan bukata sawa Allah subhanahu wataala baka kake bukata alakwal kana da mahaifiyar da kana kyautata mata ka ce kai ka roki ubangiji ya Allah ina tawassali da biyar nake mu mahaifiyata ya Allah ka san bukata ta ka biya min bukata ta ka ba azumin nan sai kai tawassali da shi karatun qur'ani ana tawassali da shi amma a zo ga kabarin wani kuma wannan haramun ne mu zo ya Allah muna tawassali da kabarin shehu wani ka aikata haramun an aikata haramun qata'an wannan ba za a yi ba amma aiki na alkhairi da kai to wannan ana tawassali da shi to ga mutanen annabi Musa sun yi tawassali da imanin su imanin su imani abin da ake cewa imani na gaske to suka ce muna tsammanin dalilin imanin mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu an kunna awwala awwal mu'minin akan mun kasance farkon masu imani sai Allah ya ce wa وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون
Allah ya ce wa auhaina ila Musa bayan an kare wacan takaddama wayancan malaman tsibba gaba da Imam Ibn Kasir rahimahullahu ta'ala ya ce Fir'auna sai da ya kashe su gaba daya sai da ya musu azabu da ci zai musu sai da ya kashe su to bayan ya musu wannan azabar sai Allah ya ce wa auhaina sai muka yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi laila a wata aya ko kai tafiyar dare da bayuna aya ga ce asri fi'il amr ne min fi'il sara sara yasiru sira ma'ana sara bi ma'ana tafiyar dare kamar da Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan tafiyar dare shi ake ce ma asairu to Allah ya ce wa auhaina sai muka yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi laila kai annabi Musa ka tattara masu imani bayan Allah masu takawa ka yi tafiyar dare da su ka bar garin Misira jama'a muna fahimta to sai suka zo wajen mutanen Fir'auna su banu Isra'ila sai suka aro kaya wajen musu kenan ba za su ba za a sa kiran za su bar gari ba sai Allah ya ce amma innakum muttaba'un ku sa a ranku cewa za a biyo ku eh kuna aikin Allah ana nan ana control kin ku akwai jasus akwai agenda secret kai kaza a ce maka kaza to ku yi hankali wa akwai agenda secret kin fir'auna Allah ya ce innakum muttaba'un kuma tabbas ku ku za a biyo ku sai an biyo ku sai Allah ce fa arsala fir'aun fir'auna sai aka kawo fir'auna labarin cewa ai mutanen annabi Musa sun tsira da shi da Musa gaba sun bar gari yana jin wannan labari sai Allah ce fa arsala fir'auna sai fir'auna ya tura fil madaini hashirina ya tura masu shela akan dukkanin a tattar musu rundunar yaki jama'a muna fahimta fir'auna da ji labarin Musa ya bar gari sai ya ce aje duk mai jin kansa duk wata runduna ta sojojin yaƙi a fito da ita za a tafi duk wani kayan yaƙi da ake da da shi a fito da shi za a yi yaƙi jama'a muna fahimta sai ce inna haula ila shirmatun qalilun ai kun ga wancan wancan kabilar annabi Musa wasu ɗan kaɗan ne mutane ne su ba kun sannan kuma ya kira su wato shirma wa'inda mutane walaƙantattu a rayuwa ce kun ga wancan walaƙantattu mutane to sun zo sun bar gari da haka abinda za a yi shine a bi su wa innahum lana ghaiduna su kullun banu isra'ila sai sun yi abin da zai bata mani da rai jama muna fahimta shi ya manta bata wanda yake marai yake yake wa Allah subhanahu wataala akan yayi iddia duk duniya babu wanda ya iddia shi Allah ne sai fir'auna sai ce inna haula ila shirzimatun qalilun wa'ancan tawaga ce wanda suka bar gari ai wasu 'yan tawaga ne wa'anda ba su taka kara su karya ba muna iya zuwa mu darkake su kai tsaye muke da mulki kuma muke da kayan yaki kuma muke da sojoji a hannunmu jama muna fahimta sai ce wa innahum lana la ghaiduna kullun abinda suke kokarin yi sai sun bata mana rai a rayuwa sai fir'auna ya ce wa inna la jami'un hadiruna kuma mu kasance masu watan kai hanzari muna iya mu duk abin da muke so duk abin da muke da bukata za mu iya mutanen annabi Musa jama'a muna fahimta to dama Allah subhanahu wata'ala shi ubangiji yana tsara lamari duk abin da ka gani a duniya wallahi tsararre ne wajen Allah subhanahu wata'ala tun gabanin a halitti sama da shekara dubu saba'in Allah ya tsara komi a rayuwa jama'a muna fahimta idan kaga ka nemi abu a rayuwa baka samu ba to haka Allah ya so ba za ka same shi ba idan kuma ka samu ba dubara ka bace ba iya ka bace Allah ne ya kalata za ka sami wannan abin a rayuwa jama'a muna fahimta to Allah tsari ke gare shi na Allah tsari ke da shi shi yasa in kace za ka aje tsarin Allah ka bi naka sai ka wahala a rayuwa shi yasa mutane da yawa suna cikin wahala me ya kawo wannan rashin bin tsarin Allah subhanahu wataala mutum yayi imani da abin da Allah ya kaddata masa a rayuwa to daman Allah subhanahu wataala ya tsara wannan ne don ya juyar da gwamnatin fir'auna jama mana fahimta ba ya yi mulki ba ya kare to yanzu abinda ubangiji yake so shine bari a nuna ma duk wanda zai biyo baya in ma mulki kake takama da shi to wallahi baka yi da fir'auna kuma ga yadda muka yi wa fir'auna sai Allah ya ce fa akhrajnahu
فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها أورثناها بني إسرائيل الله يتي فأخرجناهم من جنات وعيون سيمك بتدى واتن فرعون دتوغسا من جنات وعيون daga gonakin da suke takama da su wa'uyun da kuma waton gari wanda ruwa suke tafiya akwai marmaro na ruwa suna tafiya a ƙarƙashin wa'annan gidajen da su garin misir gari ne wanda ke da ruwa egypt wanda naharun nil shine naharun na biyu a duk duniya shine filab kin da yana cikin filab wanda ya shine na biyu a tsarin girma a duniyanci to Allah ce sai muka fitar da shi fa akhrajnahum sai muka fitar da fir'auna duk wani kafiri a cikin garin misira min jannatin daga gidaje gonakin da suke takaba da shi wa uyun da kuma ruwan da suke alfahari da su sai Allah ce wa kunuzin ba ma su kade ba har da kuma taskar dukiyar suka taskace suka aje finas duka finas kita su gaba daya Allah ce sai suka boro ta a can suka suka taho su sai Allah ce wa waqamin karim da kuma kujerar mulki wadda take mai girma da suke takawa da ita mulkin da ake takama da shi Allah ce sai muka fitar da su da shi Allah ce mun yi wannan ne kazalika wa aurathnaha bani Isra'il mun yi haka ne dan mu gadar da mulkin dawa da banu Isra'il wayancan abin da suka bari duka gaba ɗaya banu Isra'ila su mi su mai wannan abin su gade shi idan ka dubi suratul qasas Allah subhanahu wataala ya yi wannan bayani a araf ma Allah ya yi bayani Allah ya ce wa aurasna alqawmal ladina kanu yasta'afuna mashariq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun Allah ya nuna cewa sun fitar da su sai aka gane da banu Isra'ila a cikin wannan gari jama'a muna fahimta to ga fir'auna ya fito ga kuma tawaggar ga tawaggar annabi Musa yanzu kuma ana sama hanya sai Allah ya ce فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
gaba mu ce Allahu akbar Allah ya ce fa'atba'uhum mushriqina fir'auna an tattaro jin- rundunar yaki gaba ɗaya da shi da fadawarsa da ministoci duk kowa da kowa ya hito sai Allah ya ce fa'atba'uhum sai suka biyo bayan annabi Musa kun ga damun Allah ya ba annabi Musa mi labarin za a biyo shi Allah ya ce fa'atba'uhum mushriqin sai suka biyo su daidai irin lokacin rana za ta fito daman Musa da dare ya fi ya bar abin nan ya bar mi ya bar gari ko da suka fito to subahin rana za ta fito sai Allah ya ce to suna tahowa kuma ga annabi Musa ya zo gab da ruwan Nil tekun eh, fila- fila- eh, tekun Nil yanzu mi zashi قال أصب... قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أنا زوا قب da wannan ruwan ga fir'auna da rundunarsa ana gudane da kayan yaƙi da sojoji da yaƙi masu ji suna da ƙarfi Allah ce sai mutanen annabi Musa sahabban annabi Musa suka ce inna la mudrakuna kan muta mu ta ƙare an ƙare da mu an ritsa da mu an halakar da mu sun ka- su ganin su kawai shikenan tasu ta ƙare sai da Musa ce kalla a'aha lamarin ba da kuke tsammani bane innahu inna ma'iyya rabbi sayahdini tare da ni akwai ubangiji na zai yi gide kina akan tafarkin da ya kamata mu bi mu tsere maka kai da fir'auna jama'a muna fahimta annabi Musa yace kakku tsorata kakku razana zantan an rutsa da mu wallahi babu wanda isa domin babbar hujjar mu shine mu Allah ne ke karfin mu shine gata mu da haka duk yadda su fir'auna su yi watan ka karshen wallahi ba zai iya ba ubangiji shi zai dora mu hanya wanda ta kai mu da kubucewa daga sharrin fir'auna da shi da jama'arsa to ana zuwa da musahun gaba akwai annabi haruna wasu suka ce hadda annabi yusha dan nun yanzu suna nan sai suka ce ya annabi musa ina alkawalin allah subhanahu wa ta'ala sai allah ce fa auhayna ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi musa mi za ka yi an adrib bi asaka bahar da haka tekun ka buga sandar ka saman teku jama'a wani abu sai allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa annabi Musa ga mutanen Fir'auna ana ganin su suna tsinkar su mutanen Fir'auna suna tsammanin za su kare da mutanen annabi Musa mutanen annabi Musa suna tunanin Fir'auna zai halakar da su amma annabi Musa da yaqini da imani ya tabbata Allah ba zai bar sai wulakanta ba wallahi muddin kana tare da Allah subhanahu wataala wallahi ba za ka kaskasa a rayuwa ba matukar ka rike Allah a rayuwarka wallahi dan tan kaskanci a rayuwa ka huce kaskanci a rayuwa kai ba kai ba idan ka rike Allah har iyalinka wallahi sun baranta da kaskanci a rayuwa idan kaga mutum yana ya kaskanta a rayuwa to wallahi tsakanin shi da Allah babu kyawu talibi sota ka hafi Allah ya bamu labari lokacin da annabi Musa annabi Musa da ya da shi da zai ta wajen Hidir da shi da annabi Hidir ba suka ce ba annabi bane lokacin da suka shigo wani gari aka ki saukar da su a matsayin su na baki amma ga wata katanga ta haɗu ko za ta haɗu sai wato sai ya ami za ta haɗu sai annabi Musa ya daidaita girinta sai ya tseda ta a ƙarshe mai annabi Musa ya ce wa Hidir ina malahin ka albashi su biya ka sai ce a'a bai bukata wannan cikin abin da Musa ya gaya masa shine wannan katangar akwai wani arziki da wani bawan Allah salihu mutunan Allah mutunan kirki da ya busu ne dukiyar ɗiyansa marayu ya bari to kuma mutane dukiyar maraya guda biyu ne to idan ka tanga ta faru mutanen gari za su zo ku a taimaka a gyara sai su wawaye dukiyar al'umma to Allah bai bukatar wannan wa kana abuhu ma saliha shi kun baban su mutunan girki ne albarkacin ka za ka dangare ya sha ruwan kasko wallahi in ka rike Allah zuriya ka tabarranta da kaskanci a rayuwa ka dai rike Allah abin da ake cewa imani to sai Allah ya ce wa annabi Musa sai Allah ya ce wa auhayna sai muka yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa mi za shi anidrib bi asakal bahar ka buga sandar ka saman teku annabi Musa bai kawo wata wata kuma sai ya buga yana bugawa sai Allah ce fan falaka sai wannan tekun ya tsage ya rabe malam suka malam suka ce kusan tsaga guda goma sha biyu adadin yawan kabilun banu Isra'ila kenan kowace kabila ga hanyar za ta biya ta tsage ta huce cikin wannan tekun jama'a muna fahimta sai ce fakana kullu firqin kattaudil azim kowace kowace hanya da Musa ya buga ta tsaga ka ce wani katun dutse ne wato ka tsamanin kamar wani katun dutse ne mai girma cikin ruwa ne wa sai gashi kwalta cikin ruwa wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ba a bukatar a kawo satam a ce sai an yi sai an tadda an gara a'a kawai kai tsaye ne Allah ya ce kawai a buga aka buga kuma hanyar ta tsagu kuma babu gargara suka huce gaba daya ma yanzu ana bukatar abu na kwalta sai an ɗauko kwangila sai an ba wani kwangila muna son metir kaza kai muna shi Allah kawai a cewa ya buga sanda yana buga sandar kawai sai hanya ta tsage kwalta ya basan in ji ubangiji hanya busasshiya ga ta nan ka kama ka huce gaba daya sai Allah ce wa azlafna sai muka yo kusa kusa samma wa'incan suwaye mutanen fir'auna sai Allah ta wa azlafna sammal akharin wa'ancan tawaga ta fir'auna sai Allah ta sai muka ƙara guso da su kusa me za a yi musu tasu ta zo ƙarshe kenan to suna zauwa sun shiga cikin ruwan mutanen Musa sun hita ga fir'auna da tawagarsa sun kai tsakiyar teku sai Allah ya ce Musa ɗauke sandarka ya ɗauke sanda kuma sai aka yi wab da fir'auna da shi da tawagarsa gaba ɗaya sai aka halakar da su to nan ne hau fir'auna sai da ya bada ci duk ta tsaye watan duk iyakar iskancin fir'auna da ya yi a garin misira ranar hau sai da ya bada ci Allah ce ka diba alqur'ani Allah ce lokacin da nicewa ta zo masa a cikin alqur'ani Allah rama tuna min ayar lokacin da nicewa ta zo masa فلما أدركه فلما أدركه الغرق قال آمنتم له قبل أن آذ
قال آمنت
فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عاد عصيت قبل مم.
وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah ya ce lokacin da wata nucewa ta zo wa fir'auna da Allah subhanahu wa ta'ala ya game ruwan gaba daya ga fir'auna tsumu-tsumu cikin teku sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila sai fara ce kai ni ma ho musulmi ne je si mi zilman ce ni ma na musulunta ya ce na yi imani ba wani ubangiji sai ubangijin da banu isra'ila suka musulunta suka yi imani da shi ya ce ni ma wallahi na musulunta Allah ya ce mai al'ana yanzu fir'auna zaka musulunta wa qad asita qablu can da ka yi tsiya ka ce kai ubangiji ne wa kunta minal mufsidin ka yi banna kala kala a rayuwa sai Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya fir'auna ka sani wa kai ba za a kowa ana tsaga kasa a sashi amma kai kam ba kasa za a tsaga a saka ba Allah ce za mu tsiratar da gangar jikinka don ka zamanto wa'azi da tsagera tsagera ƙananan tsageruwa da za su zo baya gare ka jama'a muna fahimta duk iya iska cika kai na fir'auna ba sai ka zo misali ka ga gawarsa Allah ce za mu tseratar da gawarka domin ka zamanto aya wa mutane sai ga fir'auna ya musulunta shi yasa wallahi inna batsha rabbika la shadid duk wanda Allah ya kama wallahi sai ya raki kai kadan duk girman ka duk rawanin ka in Allah ya damke ka wallahi sai ka nemi agaji ba wanda sai ya taimaka maka wa an na Musa wa man ma'ahu ajma'in Allah ta sai muka taimaki annabi Musa da wanda suke tare shi gaba daya summa aghraqna al-akharina sannan muka nutsar da wa'ancin tawaga ta Fir'auna inna fi zalika Allah ce kun ga a cikin wannan la'ayatan akwai abin lura akwai abin wa'azuwa da ya kamata ka doka ba a zo a karanta bane ka ji dadin labari Allah ce ba shi muke nuhi a'a ka wa'aztu kai ma ka daina abin da kake yi wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ce mafiya yawan mutane ba musu imani bane wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim lalle ubangijinka shine wanda yake mabuwayi kuma ar-rahim mai tausayi fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah